أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته muna daɗa godewa Allah tabaraka wata'ala da ya sake dawowa da mu a wannan wuri mai albarka kamar yadda shi Allah tabaraka wata'ala yake yassare muna da iyawarsa da baiwarsa da fadalarsa na karanta wannan littafi mai albarka wata shi ne kitabul kaba'ir wanda muke tunatar da kawunan mu da sauran jama'ar musulmi abubuwa wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya haramtar domin mu nisance su fatanmu a wurin Allah tabaraka wa ta'ala da mu da muke karantawa da masu sauraro a kusa da nesa Allah ya ba mu ikon aiki da abin da muke faɗa nan mu kuma kurakuran da muka yi a cikin karatun Allah tabaraka wa ta'ala ya yafe muna Allah ya ganar da mu kurin domin mu gyara, ya ba mu ikon gyarawa masu sauraro kuma koda sun ji Allah ya shafe shi a zukatansu, kar Allah ya ba su ikon aiki da abin da yake kuskure a cikin abin da muke faɗa din nan. Insha Allah, karatunmu kamar kullum inda muka ajiye dai, to idan muka dawo nan za mu ɗora. Muna cikin kabira na talatin da biyar. insha Allah ina ga yau da ikon Allah za mu kai ta idan lokaci ya bayar za mu shiga jikinta talatin da shida in ko lokaci ya yi halinsa to sai dai idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu sati na gaba sai mu ɗora inda muka ajiye Malam ya ci gaba da ce muna inda muka ajiye kenan a wancan sati da ya wuce. ya ce fanas'alullaha an yi wafiƙana lima yurdihi Allah ya datar da mu ga abin da yake yarda da shi shi Allah tabaraka wa ta'ala kamar ne da aka sani idan ana biye da mu muna cikin karatu ne akan aure na ɗiban wuta ɗin nan da inin narkon azaba wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya shirya ga wanda suke yin auren ɗibar wuta ɗin nan irin laifi wanda Allah ya shirya musu wato na auren ɗibar wuta ɗin nan shine muke akai insha Allah wato irin narkon azaba wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya shiryar ga wanda suke auren ɗibar wuta ɗin nan wanda suke yi da kuma wanda suke sawa a yi musu ɗin nan to in dai masu sauraro suna biye da mu insha Allah an ji da yanda aka kai karshen yanda lumuran suke gaba daya Allah ya bamu iko aiki da abin saboda haka da malai kai karshen wannan abubuwan yace muna roƙo Allah tabaraka wa ta'ala shi muna muwafaka ga abin da yake yadda da shi wa jannibina ma'asu yahu kuma Allah ya nisantar da mu ga saba masa domin yin auren ɗibar wuta ɗin saba wa Allah ne tabaraka wa ta'ala to ba nan kaɗai ta tsaya ba mala yana addu'a ne gaba ɗayanmu dukkanin abin da yake saba wa Allah Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu ikon nisan tassa ya ce ƙarshen wannan babi ya ce lillahi darru ƙaumin tara duniya ƙabla tarkiha ya ce ya ku bayin Allah, kun yi dai irin manganun da aka kawo a wannan littafi abin da ya shafi auren ɗibar wuta ɗin nan wanda yake yi da niyyar haka da wanda yake sawa a yi masa ɗin. To, da duk ma karatuttukan da muka yi a baya, to nisantar abin da Allah ya haramta ɗin nan fa shi ne taƙawa, kuma shi ne abin da ake nema. Ya ce, Ku sani, lillahi darru ƙaumin albarkan jama'an da tara kun duniya suka fi- ba duniya bai, ƙabla tarki hatin gabanin ba su barta ba, wato abin da Allah ya haramtar jama'an da suke barin abin nan su nisanci wannan abin wato sun bar duniya domin abin da yake barin duniya shine barin abin da Allah ya haramta tun da kaga muna cikin duniya ai ko mutum ba ya iya barin ta kenan ma'anar abin da ake nufi barin duniya barin abin da Allah ya haramtar to alheri wanda Allah ya shirya wa mutanen da suka bar duniya din ina hakan wato suka nisanci suka bar abin da Allah ya haramta saboda tsoron wanda ya haramtar din shine Allah tabaraka wata'ala suka yi haka kabla tarki tun mutuwarsu bata zo ba suka bar wannan haramun din dole ko ba sa so to wannan mutane alherin da Allah ya shirya musu lillahi Allah ɗaya sai iyakacinsa domin shi sabon Allah ko dai ka bar shi don Allah ko ka bar shi tilas duk wannan wa'azi da ake yi da muka fito dinnan harka inda ma kawo dinnan to ko dai mutum ya ji ya aiki da shi ya daina abin in ya yi ya tuba wa Allah kuma ko bai bari ba dai shikenan dole zai bari don mutuwa za ta zo masa kaga dole ya bari to wannan wanda suka yi haka din alherin da Allah ya shirya musu a lahira to Allah kadai ya san iyakansa wa akhraju qulubahum bin nafari an zalami shakliha kuma suka fitar da zukatansu ah, min nafari an zalami shakliha wato suka hudda zukatansu ta gudu wa tuffai na duniya din wato abin da Allah ya haramtar kenan suka nisantar da zuciyarsu ga abin da zai sa zuciyar nan ta yi duhu domin zunubi shi yake sa zuciya ta yi baki zuciya ko in ta yi baki kamar mutum ne yana cikin duhun dare ba fitila kaga baya sani inda zai sa kafansa ya fada wannan rami ya kauri wannan dutse ya taki wannan kaya to haka abubuwan da za su tafi saboda duhu ya riga ya same shi ba haske to haka idan zuciyar mutum ta yi duhu to ko ina ruhinsa fadawa ke yi ƙarshe sai ya kai shi a mahalaka shine fadawa wuta Allah ta'ala ya kiyaye mu. wannan mutane iltaqadu ayyamas salamati faghanimu sun tsitsince kwanuka ko lokuta wanda ya kasance nan salama wato na zaman lafiya bi ma'ana suka tsitsince kwanuka suka mai da su lokacin ayyuka na salama wanne ayyuka na salama su ne ayyuka na da'a don idan baka yi da'a ba ka samu kubuta ba idan ka yi wa Allah tabaraka wa ta'ala ka kubuta to suka yi haka fa ganimu suka kori banta duk wanda yi haka shine ya samu babban rabo wanda kullun yawaye gari zai sa ido ne menene abin da yake gabansa wanda Allah yake so yayi yayi kwanuka duka suka gyaggyare su da ayyuka na alheri su nisanci miyagun ayyuka idan kaddara ta haukan su na saba na saba wa Allah tabaraka wa ta'ala suna tuba wa Allah nan take to wannan mutane su ne suka samu riba mai yawa Allah ya samu na cikin su وتلذذوا بكلام مولاهم واستسلموا لأمره وسلموا suka ji daɗi da maganar Ubangijinsu shine Alƙur'ani, suka miƙa waya ga lamarin Ubangiji wasalimu to da suka yi haka ko kaga sun kubuta. Don mutumin da ya kasance Alƙur'ani shine talazzuzinsa a ciki yakan ji daɗi yakan ɗebe kewa domin shine maganar Allah tabaraka wa ta'ala kuma abinda Qur'ani yayi umarni akai mutun yayi abinda Qur'ani yayi hani akai kuma mutun ya nisanta to wanda suka yi haka wa salimu sun kubuta duniya da lahira ba wahala wurin su a duniya balle fa a lahira Dan duk mutumin da ya bi umarnin alkur'ani ya kubuta ba ko a duniya ba za a kama shi ba a ce ya yi sata ba za a kama shi ba ne ce ya ci haƙƙinsa ko eh, mu je kotu mu yi shari'a da shi ko a yi ƙaranka ko kai kai ƙara Ah, inda ya kabi umarnin ƙur'ani tunda ko kai aka cuta ɗin ai ubangiji ya ce wala man sabara wa gafar inna zalika lamin azmil umur mutum ya yafe ko an cuce sa din nan to ai yafe masa in ko ce zai rama to ya rama gurgudun abin da aka yi masa kar ya kara ya ce maka dan iska ba ka yafe masa ka ce masa dan iska bakin nan ka tsaya amma idan ka ce ya ce maka dan iska ka ce masa dan iskan banza to kaga ka tsallaka iyaka don shi bai ce maka dan iskan banza ba dan iska kawai ya tsaya saboda haka sai ka tsaya anan amma da za ka yafe da yafi maka wa akhazu mawahibahu bishukri wa tasallamu wa akhazu suka riki mawahibahu kyautukan da Allah ya musu bishukri da gode masa wa tasallamu wato kyaututtuka wanda Allah ya muna ba su da iyaka tunda ya gaya mana wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha yawmin da Allah ya yi ma bayinsa da za mu ce mu kirga wallahi ba ma iya kirge su kaga farkon ni'ima shine da Allah ya yi ka mai bi mata da Allah ya ka musulmi wannan su ne ni'imomi manya mai bi mata shine da Allah ya baka lafiya to kaga ga jikinka Allah ya baka ga hannaye ni'imomi ne eh, ga duk abubuwa Allah ma idanu ya ma kunne to ga ni'imomi ne Allah ya maka kaga hannun nan ɗaya idan ya ɗebe ba ka samu wani wanda za ka samu to amma duk ne wanda Allah ya wa mutum sai ka ga mutum wani lokaci saboda butulci ba ya gode wa Allah ka ga mutum mai lafiya mai ƙarfi amma yana kai ƙaran Allah wai ba kuɗi ga lafiya ga ƙafafu ga hannaye amma baya gode wa Allah tabaraka wataala ne da ya masa bai sani ba wani na can shi lafiya ba da ita yayi nema ya nema kasa samu kuma duniyar gata ga dukiyar da za a ce kai ka wuce dinnan talakanka baka da komai sai sutura sawanka abinda ka ciwo ma babu amma dai ka samu kila ka ci na da safi to kauce da karfi kaucewanka gabansa yana kunce bai da lafiya shi abinda yake gani da za a mishi duk abinda yake da shi ya koma irin ka bai tattakawa lafiya kalau shi zai yarda da inda zaka gane haka idan mutum ya shiga ciwo komi kuɗin magani da tsada da da ƙasashen da za a tafi a nemo magani in duk kuɗin za su ƙare ne sai dai su ƙare domin ya samu lafiya shi abin da ake cewa lafiya wa jiki din nan kaga ya tabbata haka saboda haka bayan Allah na gari su ne wanda suka karbi ah, ni'imomin da baiwatar da Allah ya musu da godiya suka gode saboda haka mu gode wa Allah akan ni'imomin da yake yi mana wanda wallahi ba a sa kirguwa a wurin mu hajaru fi ɗa'atihi ladhidhal kara sun ƙauracewa jin daɗin bacci saboda yi wa Allah tabaraka wa ta'ala da'a kasan Allah tabaraka wa ta'ala bi waɗansu bayin da yake tijaba junubu anil madaji ya da'una rabbahum khawfan wa tama amma razaqnahum yunfiqun wansu bayan Allah wanda suke nisantar da haƙarƙarin su amban su ko ma jikin su dai gabarin wurin kwanciya da dare saboda bautawa Allah an ɗaya bacci kaɗan a tashi ya ce wa Allah da'a saboda kula da inna nashi a tallaili ya ashaddu wadda an wa kawo makila inna lakafin nahari sabhan ɗawilan domin rana akwai ashgalu da yawa wa harabu ilaihi min jami'il wara suka guje wa dukkanin talikai suka koma wa Allah wa firu ila Allah kulillah thumma dharhum fi khawdihim yal'abun to su ne wanda ake magana a nan ba ka iya fita cikin jama'a dole kana ciki don dole kaga a gari za ka zauna ko a daji ne dajin da ka zauna wurin mutane a'a me ake nufi shine hadisin can zai fassara mana shi min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni kana cikin mutane kama duk abin da bai ganka ba ka kama kanka to wannan ka kaurace wa talikai ne ka koma wa Allah to abin da bai ganka ba ka yi kanka da shi ba wai ka fita cikin mutane ka koma ko a daji ba ko guwa mutane nan ka koma can ka yi zaune kai kadai an ji ba ko baka ce sun yi malafi sun biyo sun ki gaida ka to wannan ba shi bane a kaurace wa mutane shine duk abin da bai ganka ba kar ka ganshi ka iya kanka wa asaru ta'atahu isaran mana alima wadara suka zabi wa Allah da irin zaɓen wanda ya san abin da ya kamata sosai sosai waɗannan bayan Allah su ne na gari Allah ya samu a cikin sunan wa ba'u anfusahum suka sayar da kawunansu wa Allah faya ni'mal bai'i madalla da irin wannan kasuwanci wannan saidawa wa ni'mal shira madalla da irin wannan saya dama Allah tabaraka wa ta'ala yana faɗa mana inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna suka mu'minai Allah ya sayi rayuwansu ya taya kamar da kake taya kaya a kasuwa ko a shago nawa wannan littafi ko wannan eh, shadda nawa a dubu kaza a'a kaza dai na saya a'a kun bari ba a'a kaza na saya to na saida maka to tunda an saida maka sai ka bayar da kuɗi sai a baka to bugi tabaraka wa ta'ala yayi cinikin rayuwar mu mu mu'minai duk wanda yake mu'mini Allah ya saya rayuwarsa da ya saya mu kai ciniki da Allah nawa ka saya ya ce zan baku aljanna fiha ma la aynun ra'at wala udhunun sami'at muka ce ya Allah mun yarda sai shikenan to me kenan tunda ya sama sai sai rayuwar mu kenan ko ba ma so mun zama bayin sa kenan shi ko bawa idan aka saya shi aka kawo shi to dole ayyukan da zai yi ayyukan wanda ya saya shi kamar jaki ne ka saya ka kawo a gidanka kaga ba za ka ce ka zo ya zo ya dauka maka kaya bai ce shi ba zai dauki kaya ba wallahi yau ya gaji da aikin nan ba zai yi masa ba to balle Allah tabaraka wa ta'ala misali ne yake ba mu shi fa yayi mu kuma yace wai ya sai rayuwar mu nan a'a jaki ka saya ne a kasuwa ba kai kai shi ba ko ba ma kai aka haifa ma shi ba, wani aka haifa ma yazo bayan ya girma sai ka saya to shi Allah ba shi yayi mu kuma saboda baiwansa da kulawa da mu da tausaya mu da yace to na saya rayuwanku sai muka koma kuma muna ciniki nawa ka saya aljanna zana ba ku me aljanna a fiha ma la ainu ra'at kai duk abin da kuka sani na jin daɗi a duniya din nan akwai shi a ciki ko menene kaga sabanin cinikin duniya kila ce zabota za su yi su ai kakara yanzu wannan tau miliyan biyar haka aka saya to wannan fa miliyan ashirin da biyar to shikenan karo miliyan ashirin shikenan sai ka zaune waccan wannan ya ɗauki wannan ko a mota na saya nawa za ka kuɗi ba kakara za a yi ba ko gida ko ga abubuwa da yawa dai ko kasuwa wasu kan sayi kasuwa ma gaba ɗaya wasu kan sayi jiragen sama kowa da abin da yake so to a aljanna duk abin da ka gani a duniya to kai akwai shi aljanna duk abin da rayuwa take so kai akwai shi aljanna abin da ma idan ka bai taba gani ba akwai shi aljanna na jin daɗi ba na wahala ba in ma wahala kam abin da ya shafi wuta wuta kam dukkanin tashi hankali da bala'i yana ciki kuma akwai tashin hankali da bala'i wanda baka ko taba gani baka taba jin labarin sa ba Allah ya kiyaye wanda ya je wuta zai gani ta ko aljanna wanda Allah ya sa ya sa rayuwar mu ya ce ya ya- da shi muka yi ciniki shine za a bamu to duk abin jin daɗi akwai shi aljanna wanda idon kai taba gani da ma wanda idon ka bai taba gani ba to mun duk wayewarka akwai abin da baka taba gani ba na jin daɗi na morewa na annashawa na jin daɗi sannan abin da ma zuciyarka technologyin zamani yanzu da yayi yawa mutane suna tunanin wanda za a iya zo fito da sauran uba na more rayuwa na jin daɗi to dukkan wani mai technology ya je aljanna sai ya ga abin da zuciyarsa taba jin tunanin akwai kayan huta da jin daɗi kamar sa ba akwai irin wannan aljanna mutum bai- to irin wannan ne Allah tabaraka wa ta'ala ce zai zai ba mu sai muka sallama masa kaga dole mu yi masa da'a in ko muka saba to shikenan ciniki ya tashi saboda haka ciniki ya riga ya ka- ya cika ko ita ko aljanna ba a shiga sai an mutu ko ga an ba mu son mu mutu to kaga yanzu mu ne ba mu so a biya mu kuɗi raw cash din nan da mutane suke cewa cash down din nan ko kuma na kadan mu ne ba mu so mu biya a biya mu amma mumini duka an riga an sai rayuwarsa aljanna za a bashi mu ne ba ma son shiga aljannar a yanzu amma dai muna so mu shiga nan gaba Allah ya samu karshen kuɗi aslamu ilaihi lamma sallamun ruh sun mika waya wurin Allah tabaraka wa ta'ala lokacin da suka mika rayuwarsu wurin Allah tabaraka wa ta'ala ya saya kuma mun riga mun sallama masa wa khadamuhu wa sadr li khidmatihi mashruhun suka hidintawa hidimtawa Allah tabaraka wa ta'ala kuma kirazansu suka zamo abin budewa da yi wa Allah tabaraka wata'ala hidima su ne bayin da Allah ke ce ulul albabi Allah ya samu a cikin sunna domin wanda zuciyarsa ta zama haka shi yasa shi abin da ya shafi annabi Allah ya ce alam na sharah laka sadraka wa dana anka wizraka alladhi yanqadhu saharak sallallahu alaihi wasallam wa qara'u babahu wa idhal babu maftuhun da dare ne ko da rana ne ko da jijji ne ko dai wani lokaci sun ƙonƙasa ƙofar Allah suna nema a buɗe musu ko da suka ƙonƙasa ashe ba kulle take ba buɗaɗɗiya ce duk wanda ya zama haka ƙofar Allah buɗe take a wurinsa babu faku ba a- ba a- babu gate tsakaninsa da Allah tabaraka wa ta'ala ga mumini ya ji daɗi idan da ka zo wurin sallah kana almusalli na ji rabbahu kana gaban Allah ne tabaraka wa ta'ala mu ne kawai muka samu haka kullun yanzu da ko da kai a ce kullun sai ka je wurin gwamna a ƙasa ƙasan nan ba wurin shugaban ƙasa ba kuma baka da gate kai wallahi wannan baiwa da Allah mana ba ta da iyaka baka da sanke duk san kai so kawai ka je wurin shugaban ƙasa ko gwamna a'a ai wannan baiwa ce ba karama ba to shi ba mumini fa ko yaushe so zai je wurin Allah da ka zo kai alwala kai ka bara harama shikenan ka shiga fadan Allah kenan kana magana da Allah ba wani tsakaninka da shi dan kai da ke cewa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kai nake bautawa kai nake neman taimakonka sai Allah ce mi kake so sai ka ce idina siratal mustaqim siratal ladina ina so ka shirya ni Allah hanya ma daidaiciya siratal ladina namta alaihi kai kai ta magana da Allah wajen ba wanda zai ce mata shagana kaga ba irin gwamnatin duniya ba in ba amma in kana cikin jama'a ka zo da jama'a to ba a sani ba ko wannan son ya daga nan lalura kai liman to shikenan kare dan yi munajatin ka da kai da jama'a tun da kai ne shugaban su minti goma ko fiye da haka to sai ka yi ban kwana wanda yake tafiyar sa ya tafi an sallame kowa wanda yake tsaya kuma ya tsaya shine ka sallama sallan ka to masu tsaya na filfili sai su tsaya su yi kai kuma ka tsaya kai na filanka kuma in ka tsaya kana nafilan nan ka komo fadan Allah kenan kana magana da shi ba za a ce kai tashi tashi shugaban kasa yana so ya daga ko gwamna yana so ya daga ko tun da kake cikin wurin nan wannan babu kawai dai an ɗebe wasu lokuta ne da aka ce kar a yi nafila shi ma nafila aka hana a hana mutum ya shiga ta nafila amma na farilla lokacin zuwa ka dai baka samu zuwa ba to kofar buɗe take maftuhun ne ka je kai sallanka babu domin wa kimi salatul zikri Allah ya taimake mu Allah ya sa mu a cikin su wa wasalul buka fal jafnu bid dam'i makruhun saboda haka saboda tsoron Allah su da ganin girman sa kullun kuka suke yi kuka na hawaye fa har idanu sun zamo sun yi miyaku wato sun yi ciwo to ga idan ido ya ciwo baya iya kallo to ba sa iya kallon haramun kenan saboda wannan wa qamu fil ashari qiyama man yabki wa yanuh suka tsaya a cikin dare lokacin jijjihi suna ta ibada kiyama irin tsayawar man yabki wanda yake kuka lokacin da yake ibada wa yanuhu kuma yana kuka na zahiri yana kuka da baɗini zuciyarsa tana kuka idanunsa suna kuka tarifun bisimahum kai malam zaka iya gane su ta alamun su alaihim atharu sidki talu alamun gaskiya haske gurabu na gaskiya yana bayyanuwa ne akan su shine kawai alamun su wanda suka cin- wannan suka hau wannan sifa su ne waɗanda da ka gansu ka ga mutanen gaskiya ya zai ka gansu ga mutanen gaskiya kullawa za ka yi da su idan ka kulla da su to za su yi gaskiya alkawari ne suka kulla ba za su saba ba amana ce aka ba su ba za su cinye ba da ka kulla da su dai hulɗa za ka ga gaskiya ba za a cuce ka ba to waɗannan su ne wanda suke da wannan alama kenan kamar malam ya kai ƙarshen babin kenan yana rumuna cewa alamun waɗannan bayan Allah da suka zama haka su ne idan ka ƙulla da su bayan ga ibadar amma idan ka ƙulla da su ka zo ka kusace su to ba zalunta ba cin amana za ka gaskiya a fili to wannan shine kawai alamar su wadda za ka iya ganewa da wuri Allah ya samu cikin su amma ko da mutum na ta ibada yana ta ibada kana ganin sa amma da ka kulla da shi in kasuwanci kuka kulla nan da nan in ya samu ya, ya, ya, ya, ya jibge ka sai ka fita daban in bashi ya karba wata mai fita malam sai ka yi da gaske ka kama da addu'o'i da gaya wa yayansa da manya da Allah ku sami hannu da Allah wane ya arika yana wallahi ya ce wata ɗaya yanzu gashi wata goma sha ɗaya wallahi ba magana ko waya na yi masa ma baya ɗauka to wannan komi sallansa baya cikin su Allah ya kiyaye mu Allah ya sa mu yi ƙarshen ƙuri'a na nuna cewa lokaci ya muna fatar Allah tabaraka wa ta'ala ya sa mu dace abin da muke karantawa Allah ya sa mu shi a daidai kurakure Allah ya fi mana Allah ya zano kasar mu Najeriya lafiya masu mun kasar mu Allah ya saita mana su a daidai ture mana su ga abin da ba daidai ba albarka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba mu alkhairin duniya lahira Allah ya kiyamu sharrin duniya lahira la zaun da mu lafiya Allah ya sa mu yi karshen gure albarka annabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala sayidina Muhammadin al-Fatih lima agulik wal khatim lima sabaq nasir al-haqi wal haqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala ali haqqa qadri yawm dari al-azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin السلام عليكم